نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وجماع آداب الخير وأذينته نعم لا شك له نعم.
تتفرع عن نعم.
أربعة أحاديث أمم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم babu komi babu كان komi يؤمن babu بالله komi shi malam sa babu komi Allah ba da lafiya خيرا أو ليصمت barakallah وقوله عليه السلام a ta umta ta من na حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني malam yace wa jima'u adabil khair wato dukkan dukkan ladubba na alkhairi dukkan abubuwa ga baki ɗayansu wanda suke kunshe da alkhairi wa azimmatihi da kuma ragama ta alkhairi wato hanyoyi waɗanda za su sadar da kai zuwa ga alkhairi da kuma su alkhairin ga baki ɗayansu ta tafarra'u an arba'ati ahaditha wato suna fita ne da ƙalƙashin hadithai guda hudu raktal wato waɗannan hadithan guda hudu wanda al'imamun nawawi ya kawo su a cikin littafinsa al'arba'unan nawawiya wanda muke karanta su amma kuma ba ma tsaya mu fahimci abin da suke nufi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa hadisi na farko shine hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin a cikin wannan hadisi da Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah yana ba da gaskiya da rana ta ƙarshe to falyaqul khairan idan ya tashi zai yi magana ya zamanto abin da zai fito daga cikin bakinsa alkhairi ne ya faɗi alkhairi wanda zai samu ɗimbin lada a cikinsa wanda zai samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da gidan aljanna auli ya sumut ko kuma ya yi shiru ya yi tsit ya kyale ya ja bakin shi ya rihe game da faɗar sharrin da zai iya janyo mai hushi na ubangiji sharrin da zai iya janyo mai shiga gidan wuta sharrin da zai iya janyo mai ƙasƙanci da wulaƙanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine hadisi na farko wato wannan hadisi na farko ya zamanto ma'auni akan dukkan abin da zaka faɗa duk abin da zai fito daga bakinka to idan ka auna shi kaga cewa wannan abun fa ya kunu wa balan alaika wato daga ƙarshe abin zai zame maka matsala to sai ka ja bakinka ka kyale idan ka ga cewa abun wannan daga ƙarshe ya kunu khairan laka sai ka faɗe shi na biyu kuma faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyawun musuluncin mutum wato yana daga kyakkyawan musuluncin mutum ya daina abin da bai shafe shi ba duk abin da ba ka da ruwa ba ka da tsaki a cikin shi abin da ba ka da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa a cikin wannan al'amarin to ka shafa wa kanka lahiya kalkace dole sai an ganka ana damawa da kai a cikin wannan al'amari saboda ba kowane al'amari ba ne ya kamata a ce an ganka an dama da kai a ciki akwai sabgar da ba gaya maka aka yi ba to amma saboda ya zama dole a kanka ka san wannan mutumin mutuminka ne ko bai gaya maka ba sai ka tafi to wannan za ka tafi akwai sabgar da in aka gaya maka ko an gaya maka a ganka a wannan gurin ma guri ne wanda yake kaskantacce bai dace ka tafi ba akwai abubuwa da dama wanda idan aka ga kana aikatawa abin nan inda za ka auna su a shari'a za a ga cewa to in dai ba yabo ba fallasa eh in dai baka ɗauki ba laifi to kai kuma ba za ka ɗauki zunubi ba to irin waɗannan abubuwan ya kamata mu gujar da kawunanmu daga aikata su duk wani abin da ya zamanto idan muka aikata shi ba wata fa'ida wajen aikata shi wannan ba wani abin da za mu ci na samara to mu yi ƙoƙari mu gudar da kawunan mu je mu aikata abin da ya shafe mu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ne ma daga wajen mu نعم
na'am وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوسيلة sannan kuma hadisi na uku daga cikin waɗannan hadisan guda hudu da faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ga wannan sahabi nashi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya taƙaita mai cikin wasiya wato lokacin da wannan sahabi nashi ya zo ya ce ya rasulallahi ausini wato ya ma'aikin Allah ka yi min wasiya ya ma'aikin Allah ka nuna mini abin da zan yi riko a kan shi ko da bayan babu kai zan ci gaba da kan aikata wannan abu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wane abin da nake so da kai abin da nake nema da kai shine la taghdab wato kadda ka kuskura ka aikata abin da hushi yake umarni a lokacin da ka shiga cikin hushi wato lokacin da mutum ya yi hushi to za a ga cewa a lokacin zuciyar shi ta amurhu bi su'in ta amurhu an ya fa'ala kaza wa ya fa'ala kaza mumkin an ta amurhu bi qatli nafsin wato za a ga cewa lokacin da mutum yake cikin wani yanayi na hushi da ɓacin rai zuciyar shi ta saƙa mai wannan mummunar ta saƙa mai wannan mummunar ta saƙa mai wannan zai iya yiwuwa ma ta ce wannan in kana da maganin shi abin da za a kashe shi ka fidda shi daga duniyar na'am نعم وقوله عليه السلام المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه shikenan da kuma faɗar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine cikon wato adadin na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace almu'min wato mumini cikakke mumini musulmi wanda ya amshi sunan imani kuma ya haɗa wato rassassukan shiga baki ɗaya da gimshikan shi shine wanda yuhibbu li akhihi almu'mini yake so wa ɗan uwan shi mumini ma yuhibbu li nafsihi ilin alkhairin da yake so wa kanshi wato mumini nagari shine wanda zai dinga yi wa ɗan uwansa fatan alkhairi kamar yadda yake yi wa kansa fatan alkhairi mumini nagari shine in ya ji an ce ɗan uwan shi mumini wato ya auri wata wanda bata dace da shi ba zai yi mai kuka akan wannan abu shine wanda in yi mutumin da ɗan uwan shi mumini ya auri wanda ta dace da shi zai taya shi murna cewa za su yi zaman lafiya shine mumini wanda idan aka ce wane wato ya samu gidan shi na kanshi yanzu ya shiga a cikin gidan shi yake zaka mai murna ka taya shi wato jin daɗi saboda gidan haya wato matsala ne نعم ko kuma ya zamanto mumini ne dan uwanka ya shiga wani cikin halin kakanika yi kamar fatan Allah ya fitar da shi daga cikin wannan hali din نعم to wannan duka ya kamata a ce mumini yana so wa dan uwan shi alkhairi irin yadda yake so wa kanshi نعم to amma fa wani hadith da ya ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi za ga wani lokacin tana canzawa mumini kaga shi da kanshi yana son yi sharri da kanshi to kada yi wa dan uwan shi fatan haka nan za ga wani yana mangaran a ce ina ma dai a ce yayi zina yayi kaza to wannan kale ya fatan a ce kowane mumini yayi wannan eh wannan shi ta ci ta ci kuɗe ne eh gaba ce ta koma baya نعم ko kuma ya raka fatan ina ma dai a ce yanzu ya samu kuɗi ya je sha sha giya to kai da yi wa kowa fatan wannan Mm.
eh abinda ake nufi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi نعم na'am ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله Mm, Wala malam ya ce wala ya hillu laka bai halitta gare ka a- bai halitta a gare ka kai mutum musulmi baligi mai hankali to bai halitta a gare ka an ta ta'ammada sama albatili kullihi ka gangamta sauraron banza banza ga baki ɗayan shi duk abin da kawai in ya zamanto a saurare shi in wanda ka rudu wato ka dinga ganin kowa ƙasa yake da kai ka dinga ganin ka a sama ka dinga kumbura kai to wannan bai halitta a gare ka ka saurare shi نعم saboda duk wani abu wanda yake barna to ƙarshen shi shine azawal Mm.
ƙarshen shi shine wato gushewa نعم ya zamanto daɗin ya tafi ya za ɗora ka akan gadal tsare kowa ya shirya barka kai ɗaya ka raka dalla dalla ka raka sama hawa kana sauka na'am ولا أن تتلذذ بس- بسماع كلام امرأة لا تحل لك hakanan kuma wala ya hillu laka an tatalazzaza bi sama'i kalamin ra'atin bai halitta a gare ka ka ce za ka ji daɗi ka more jikinka ya kwanta ya ji daɗi bi sama'i kalamin ra'atin saboda jin zancen wata mata ko da alƙur'ani ne za ta karanta ba wai zance zance ne yau da gobe ba ko da alƙur'ani ne za ta karanta wanda la ta hillu laka wannan matar ba ta halitta a gare ka ba bai halitta a gare ka ka tsaya ka saurara saboda ka ji daɗi amma inda a ce za ka saurara ne saboda ƙur'anin ya- ya ya sa ka ka ji daɗi wannan ba laifi amma in ya zamanto saboda kawai muryar ta ta ce take burge ka ka kiraye ta a salula ku yi minti ishirin ka ce turo mini karatunki ce kaza ce kaza wannan bai halitta ba matuƙar ba ta halitta ba a gare ka نعم Mm, ولا سماع شيء من الملاهي mm.
والجناء shi kenan wala sama'u shay'in hakanan kuma wala ya hillu laka sama'u shay'in minal malahi bai halitta a gare ka ka saurari waɗansu abubuwa da kayayyaki waɗanda suke masu shagaltar da mutum masu wato sa shi ya manta abin da yake kai na alkhairi wali ghina'i da kuma waƙe-waƙe bai halitta ba a ce an same ka kai ne a wannan gurin wakal wannan kai ne a wannan gurin wakal wannan halka raka yawo da ka sata a jihunka eh ka raka cewa inda in ka je gurin da ake baye ka ce a samu wannan kasata ko kuma ya zama to ga baki daya a salularka kawai ga baki daya kiɗe kiɗe ne da raye raye babu wani qur'ani babu wani hadisi babu kaza kawai wato abin da ya shafi wake wake ne shi ma wannan bai halitta ba نعم ولا قراءة القرآن باللحون باللحون المرجعة كترجيع للغناء wala qira'atul qur'an hakanan kuma bai halitta a gare ka ka karanta alqur'ani kai mutum musulmi bil luhunil murajja'ati da muryoyi waɗanda suke ababen rerawa da muryoyi waɗanda suke ababen konkomawa irin tangimi sai ka yi kama aya biyar ka dawo kuma daga farkonta ka ɗauke ta hallo ka sake ta wato wannan bai halitta a gare ka irin wannan saboda ba haka ake karatun alkur'ani ba ka tarji'i da khina'i kamar yadda ake wato kunkomawa waka za a ga cewa waka akwai abin da idan suka ɗauke shi tun daga farkon wakar har ya zuwa ƙarshen shi bayan an haɗu maganganun da za a haɗa da haɗu an haɗu maganganun da za a haɗa to za a sake kawo wannan abin a ci gaba da shi hallon aka yi gaba hallo a dawo da shi hallon aka yi gaba hallo a dawo da shi wannan shi ma bai halitta ba na'am وليجل كتاب الله العزيز Mm.
أن يتلى إلا بسك- إلا بسكينة ووقار Shikenan.
نعم.
Malam ya ce waliyu jalla kitabullahi aziz wato wajibi ne a girmama littafin Allah wanda yake mabuwayi wajibi ne Mm.
a girmama littafin Allah alƙur'ani matuƙar kana musulmi ina musulmi yana musulmi to wajibi ne mu girmama littafin Allah alƙur'ani girmama shi yana da kwai mizani a shari'a akwai abin da ni ba zan ce ba idan na mai kaza na girmama shi kai ma ba za ka ce idan ka mai kaza ka girmama shi ko ka kaskanta shi ba a'a shari'a ta musulunci ta haddade yadda ya kamata a ce a karanta alkur'ani yadda ya kamata a ce an yi mu'amala da alkur'ani Mm.
an yi tila illa bi sakinatin wa waqarin kadda a kuskura a karanta littafin Allah alkur'ani wato face sai an samu sakina an samu nutsuwa zamanto shi wannan alƙari'u ɗin wato ya nutsu hankalin shi ya tattaro shi gurin na alƙur'anin wa waƙarin sannan kuma da kamun kai Mm.
ya zamanto ga nutsuwa ga kamun kai yanda ko da wani zai maka magana to kai kuma za ka mishi shiru saboda kana ganawa ne da mahalicinka Mm.
sai bayan ka gama ka ce eh lokacin da ka zo hucewa ina ganawa ne da mai gida eh shi yasa ba maka magana Mm.
na'am وما يمكن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك Malam ya ce wa ma yuɗinu sannan kuma ya karanta wannan littafin na Allah alƙur'ani a cikin halin da yake da tabbas cewa annallaha yarda bihi haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda zai yarda da bawa idan yayi wannan shigar ya zamanto yana da kai alwala ya zamanto ya sanya tufafi mai kyau ya zamanto yana kallon alƙibla to wannan duka wato halaye ne wanda ya dace mai karatun alkur'ani a ce ya yi su saboda wato zai karanta zance ne na al'azizu zai karanta kuma al'azizun ne littafi mabuwayi kuma zance ne na mabuwayin sarki na'am wayo ƙarribu minhu sannan kuma yana da tabbaskin cewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara kusantar da shi daga gare shi wato saboda wannan alƙurbu a nan ana nufin ƙurbu wato wanda yake na na daraja wato kusanci wanda yake na daraja Allah ta'ala zai ƙara ɗaukaka shi ya ƙara kusanta shi wajen shi ma ihdaril fahami lidhalika tare da halartowa wato neman fahimtar abin da shi wannan mai karatun alƙur'ani yake karantawa wato saboda shi alƙur'ani da aka saukar da shi an saukar da shi ne saboda a dinga lura da ayoyin shi idan ana karantawa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wato mun saukar da littafi na alkur'ani zuwa gare ka wanda yake cike da tarin albarka saboda wato al'ummarka idan suna karanta alkur'ani su dinga lura da ayoyinsa su dinga lura da mai ayoyinsa suka faɗa su dinga lura da abin da shi ƙur'ani ya yi umarni da abin da ya hani sannan kuma domin ma'abuta hankula su dinga ɗaukan galgadi na'am wa min al-fara'id al'amru bil ma'arufi wa nahyi wa anil munkari ala kulli man busitat yaduhu fil ardi wa min al-fara'id yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan mu mu musulmai al'amru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga mummunan aiki wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita wannan al'ummar akan kowata al'umma daga cikin al'ummun da suka gabata saboda kasancewar wannan al'umma suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hani ga mummunan aiki. Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sannan kuma can aya ta cikin suratul Tauba ko suratu bara'a wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula wato akwai ayoyi da dama wanda suke magana akan umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki a dalilin rashin yin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana iya saukar da hushin shi ga bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce lu'inan lazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun sai ce me kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labi sama kanu ya fa'alu wato abinda suke aikatawa na ashadin nan na rashin hani da mummuna aiki yayi muni so Allah ta'ala sai ya halakar da su a dalilin wannan sannan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadithi ingantacce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman na'am to wajibi ne umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki ala kulli man busitat yaduhu fil ard akan dukkan wanda ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wato wani iko a saman ƙasa akan dukkan wanda aka wato yada aka yalwata hannunsa a cikin ƙasa ya zamanto akwai waɗansu a ƙalƙashin shi to wajibi ne akan shi ya dinga ba su umarni da kyakkyawan aiki wajibi ne akan shi ya dinga hana su da mummunan aiki duk wanda ya zamanto Allah ta'ala ya damƙa mai shugabanci na unguwa to ya zama wajibi a kan shi ya dinga lura da abin da yake shiga da huta a cikin wannan unguwa kyakkyawa ya yi kashe a kan shi mummuna kuma ya nemi a fitar da shi an gane ko duk wani wanda allah subhanahu wa ta'ala ya damƙa mai kiwon waɗansu a ƙalƙashin shi mata ne da ɗiya to wajibi ne a kan shi ya zamanto yana lura da shige da hucinsu da duk abin da zai zamanto bala'i ne a kan shi a gobe kiyama wajibi ne a kan shi duk abin da ya zamanto a cikin gida ne a waje ne in sun huto to komai wajibi ne a kan shi ya kula da shi hakanan shugaba na gari hakanan shugaba na jiha hakanan shugaba na ƙasa wato abun yana ƙara faɗi ne fa nauyin yana ƙara hawa kanka an gane na'am wa ala kulli man tasilu yaduhu na'am ila zalika wa ala kulli man tasilu yaduhu ila zalika sannan kuma wajibi ne umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki akan dukkan wanda wato hannun shi za ta iya kaiwa zuwa ga wannan umarni da kyakkyawan aikin da hani da mummuna aiki wato shine duk wanda ya zamanto ba wai sai wanda yake shugaba na ƙasa ba ko shugaba na unguwa za ka ci ai su ne masu yauni a kan mu ina ruwan mu mu kaɗai ne a gidanka akwai jama'a zai iya yiwa wani ya hoto bai ci ba abinci a gidanka kuma bai balaga ba yaro ne ɗan ƙarami amma ka gan shi ya zo da abinci tame tame ka rika kaiwa na ɗan albarka ne Allah maka albarka ba za ka tambaye shi ba daga ina ya kawo ba ruwanka wannan yariyar ɗelika ta shigo da gidinal wannan ta shigo da wannan leshen mai zamani ka ce an waɗe mahorin jini gare ta in ala sanya albarka a'a wajibinka ne ka kiraye ta kama da tambaya wane wance ya na ganki da kaya kaza wanda mamarki ma bata taba sa irin su wannan ta ce eh ai kanan mamar mu ne ya siya mun da nabin gulau a to to alhamdulillah shikenan ka kiraye shi kaji na ga an yi wa yarinya alheri kai Allah sanya albarka Allah ya jagora to amma ta ce wallahi Idrisa ne ya siya mun wani Idrisa kuma yana nan na bakin tasha ka ce wane to daga rannan ka ja mata kunni in yaronka ne ma haka nan wato duk abin da zai kawo in ya ɗauka ya ba ka tambaye shi daga ina ya samu daga wata hanya ya samu saboda irin a kyale yaro daga nan yake komawa ya zama shi ba ɗauke-ɗauke ba shi ba shaye-shaye ba shi ba a gurin mutanen kirki ba shi ba a gurin mutanen banza ba sai dai ka kasa gane alƙiblar shi na'am fa'in lam ya ƙadir fa bilisanihi idan ya zamanto ba ya da iko akan umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki ga hannun shi ya ɗauki abin ya lalata saboda wannan idan aka ce biye dihi shine in kaga wannan abin mummuna ne kaga ɗiyanka suna yi ka ɗauka ka kakkarya a huce gurin in jika goma suka siyo shi kaga ka nuna kawai baka son wani abin ka kakkarya shi ka ce kuma wallahi goma in kuka siyo irin yadda aka yi na yau ɗin nan haka za a koma wa in utum udna an gane ko ko a unguwa wani ya zo shi yayi wani katon guri ya ce wannan kawai gida ne kawai na saukar karuwa in suka zo daga waɗansu ƙasashe ko daga waɗansu garuruwa kawai mai unguwa ya zo ya sa a baje mini shi ya ce a maida mini shi titi ya ce miliyan uku na kashe ya ce goma ma'i eh ai kuɗin ne yake ma kaikai to idan wannan ya zama to mutum baya da iko akan haka to sai ya yi da harshen shi ya yi ƙoƙari in ya zo shi ya tsaya ya ci haba yara shi ba shugaban unguwa ba ne dama ɗan unguwa ne iri na ɗan unguwa ne irin ka ɗan unguwa ne irin shi ya zo zai huce ya tardo yara suna wasa shi ba ya da hurumin da zai ɗauka ya kakkarya musu saboda kiwon su ba a hannun shi yake ba shi ma a ƙarƙashin wanda suke ƙarƙashin shi suke to a wannan lokacin zai musu umarni ne da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki da harshen shi ba wani da hankalinku da komai a cikin zo masallaci ne muka ce amma ku zo kuna lido daga mata ya aje a yi sallah da wannan to haka zai musu da harshen shi zai amma ba zai ɗauki ba su lalle ɗauka ya buga ta da ƙasa ya kama shi magana ce Allah ya ce mai ake cewa a yi umarni da kyakkyawan aiki da hari da guna aiki ba su yi ba sallah a ce to ya kare da gabin na shi ce kare kiɗan naka jazola ta jika 150 na sai ta ko karama mu kuma ciro makon bukasa daga hali da mummuna aikin na'am to fa illam ya qadir fa bi qalbihi idan ya zaman to baya da iko akan hakanan din saboda shi din ma sai a hankali ko kuma wanda zai yi wa din ba za su amsa ba ko da ya musu to fa bi qalbihi to zai kyamaci wannan abin da ake aikatawa na banza da zuciyar shi zai so abin da ya kamata a ce an aikata na alkhairi wanda ba aikata bai so shi da zuciyar shi na'am وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم ما شاء الله ما لن يتي وفرض على كل مؤمن فرلا ne dole ne akan kowane mumini an yuri da wajah Allah karim ya nufaci neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai karamci wato ya nufaci zatin Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli ƙaulin wa amalin ga dukkan wata magana da zai yi, umarni ne zai yi da kyakkyawan aiki ko hani ne da mummunan aiki, karatun alƙur'ani ne zai yi ko karatun hadisi ne, zikiri ne zai yi ko istighfari ko hailala ko salati ga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa sallam. Wa amalin da dukkan wani aiki da mutum zai yi. wato ya ɗoka ya je shi ya gina wani abu ne ko kuma a'a ya tura wa wani baro ne ya hanga zama ya haya kan wani tudu ko kuma ya cire wata bishiya ce wanda kan wannan kinta wato reshenta wanda yake da kaya ya shigo kan titi duk wanda ya zo zai huce zai cike shi ya cire wannan reshen ne duk wani aiki dai wanda minal birri aiki na alkhairi to wajibi ne akan mutum musulmi ya nufaci zatin Allah subhanahu wa ta'ala da aikata shi wannan da zai wato ya zamanto abin da yake ran shi shine yarju sawaban lashi la yuridu min al-ikhwa jaza'an wala shukuran wato baya so wani ya ganshi ya ce kai wani Allah saka da alheri da irin ku ne ake ci gaba a garin naka ce to ai in bu mu ba mun ga gaba wanda za su yi kare mun ba ni kadai bane yaro a garin a unguwan a'a kawai ba wannan za ka yi nufi ba ka yi nufin wato sakamako na Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai kake so ba ka san sannin mutane ba ka san yaban mutane kawai in Allah ta'ala ya ce ya amsa kai kowa ma ya ce bai amsa ba kowa ma ya ce dare ya kai kayanka kai dai kawai wannan shine abin da yake ranka na'am ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله to shikenan wa man arada ghairar lahi dukkan wanda ya nufaci wani Allah bizalika da wannan magana wanda ya faɗa ta alkhairi ko da wannan aiki wanda ya aikata na alkhairi lam yuqbal amaluhu ba za a amshi aikinsa ba Allah ta'ala ba zai amshi aikinsa ba duk wanda ya aikata aiki na alkhairi gashi ibada ce rame rame kana gani wannan kawai aljanna ce sak to amma kuma ashe ba dan Allah aka yi ta ba to Allah subhanahu ta'ala zai ce shi kuma baya so saboda an haɗa wani da shi a cikin wannan aiki shi Allah a kullum yana son wato a tauhid ka kaɗe ta shi da aiki ya fi ƙarfin ka haɗa shi da wani ana aghna shuraka ya'ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu wato nafi wato na wadatu daga wato shirkal masu shirka duk wanda ya aikata wani aiki wanda ya saƙala ni da wani a cikin wannan aikin nashi to zan shafa mai lafiya ba da shi da abin da ya aikata din da abin da ya haɗa ni da shi din duka zan bar musu kayansu ba ruwana ba zan amsa ba
نعم والرياء الشرك الأصغر والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار والإصرار المقام على ذنب على الذنب نعم على الذنب ما شاء الله واعتقاد العود إليه malam yace to wariya'u abinda ake cewa riya ita ce ashirkul asghar wato shirka wanda take yar karama wanda girmanta bai kai shirka babba ba wa taubatu faridatun min kulli dhanbin wato tuba farilla ce da kowane laifi da bawa ya aikata ya tuba to wajibi ne min ghairi israrin ba tare da mutum ya tabbata ba akan aikata wannan laifi din wal israru malam yace abinda ake cewa al israr shine al muqamu ala dhanbi wato tabbata akan laifi idan mutum yana aikata laifi ya tabbata akan shi wa i'tiqadul audi ilaihi da kuma kudircewa komawa zuwa ga aikata wannan laifi din wato wannan shine a shine abin da ake cewa al-israru da Allah ta'ala ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna to wannan shine abin da ake nufi da al-israru din nan alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala